asali na hudu a cikin na dubban da ake bukata daga mai hudubar juma na dubban da ake bukata daga limaman juma masu huduba da kuma na dubban da ake bukata daga waɗanda suke je juma'a duk wanda za shi juma'a me ake so yi wato aka ce adamul hadibi din akwai iyal gusulu akwai wanka da ado da shafa turare wajen tika'u a ranar hawi asir da kuma dogara bisa kamar sanda ya zama ya rike sanda da fuskantar mutane lokacin da yake hudu ba ya musu sallama yayin da ya shigo ko yayin da ya hau kan yin bari da nutsuwa da kamewa da kokari a wajen ba da hudubar tasa da tsari da su waɗanda suke wajen za su gane yanzu da ake rashin sa a wani lokacin shi kansa mai hudubar ganin ta yayi a rubuce da yasa ana karantawa ma wani a karantawa yana zagin Allah ko yana faɗin abin da yake kaso bara bai sani ba sai kuma an ce a za a ilimin ya ringa ganin haɓa duk wannan kaya na san mutum kamar so ya ce da kuka ratu duk abin da yake da shi ko yana takama da wani abu daban ba wata hudu bar in ka ji sai dai ka toshe kunnen ka a wani wajen za ka ji ana banna mai yawa a wajen ana banna tsewa a wajen shi yasa shi kansa bai san abin da yake faɗa ba da yaushe zai ganar da su kansu waɗanda suke wajen to wanda kuma su wanda za su tuma iya tajar mulu shi ne ado bil gusuli da wanka wakili da shafa turare da kyautata tufafi wajen malikawa suka ce farin tufafi shi ne ya fi ya suka ce ga juma'a farin tufafi ko da ba sabo ba ne ya fi daga wanda yake sabo ba fari ba sabanin idi shi ko idi aka ce sabon tufafi ya fi sabon tufafi wanda ba fari ba ya fi daga farin da yake ba sabo ba to da kuma walmashi da tafiya da kafa wanda ta za shi juma'a an fi sanya taka da kafarsa sai ko idan akwai hanzari da sammako ya tafi da wuri kan kuma ya kuntaci mutane ya matsawa mutane ya kuma matsawa kusa daga mai huduba ya salla raka a biyu kafin ya zauna ya salla raka a biyu kafin ya zauna ya shiru kuma ga wanda yake mai huduba wajen malikawa da wasu malaman da yawa yin shirin nan wajibi ne ya sa ba ce tunda sallar da ake yi in an je in an shiga nafila ce to ai ba a bar wajibi don kokarin a zo da nafila ba ya za su an shiga liman yana hudu ba dole a shiru a ci gaba da sauraron to an kama daga abdullahi salami Allah ya kare ja a gare shi ya ce ya ji Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa akan mimbari a ranar juma'a da wuce na sau bai ne yawan juma'a ce ne zai kwari ɗayanku da a ce zai daure ya sai tufafi biyu wanda zai ajiye musamman don ranar juma'a ba tufafin da yake aiki da shi ba a ce wannan tufafin kawai da juma'a ne ai da ɗayanku zai haka da ya kyauta abu ne mai kyau wato ai hula ala ahadikum abu ne mai sauki ga ɗayan ku an yi tsaye da sobai ne hassanai ne a ce ya ci fadi bi kyawa ba dan ranar juma'a ba shuguri ba tsamin da yake aiki a ciki ba to a da yake kuma cewa so bi mahanati yi bi gadin mimiyar sukunin hali fa bi hasu wannan ya kunshi kwaɗaitarwa bisa keɓance juma'a da kyakkyawan tufafi domin iri ce da take maimaituwa da musulmi a disfati rawahu ibn maja ibn maja da kuma abu dawo da sun ruwaito shi an gama daga karim mai hazanin kudafi Allah ya kara yadda a gare shi yace mun halarci juma'a tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yana mai dogara bisa sanda ko baka ya gode wa Allah ya yabo gare shi ya faɗi kalmomi sauƙaƙa ba su daɗi ya su albarka sannan kuma ya ce ya ku mutane a hakika ku ku gane ba za ku iya cewa kuna da ikon ku zo da duk abin da aka umarce ku da shi yadda aka umarta ba ba za ku iya aikata duk abin da aka umarce ku da shi ba sai dai abin da ake bukata daga gare ku ku katanta ku yi farin ciki abu dawuda ne ya ruwaito hadisin ibn sakan ya ce hadisi ne ingantacce wato shi sahabin wato imam abu dawuda imam ahmad sun ruwaito hadisin shi wannan sahabin aka bauna hazin ba a san shi da wani hadisi ba ba wannan ba wannan ne hadisin da ya ruwaito shi kadai shi wannan haka babin hazin kulafi din nan hadisin sa kenan gaba daya a littattafan hadisi to an abi sayyidin an kabar abi sayyidin al-hudri Allah ya kare ya gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wata rana akan mimbari mu ma muka zauna daura da shi wato Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin an kawar da zaɓar jami'ar abdullahi allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce a da sallallahu alaihi ya kasance idan ya hau mimbari yakan yi sallama wato yana sallama a ga wanda suke wajen kamar ya domin kamar ya zo wajen jama'a ne wari da musulmi ne suka rawaito wannan hadisi ko ko rawahu maja wa shafi ibn maja da imam shafi suka rawaito wannan hadisin wato bayan haƙi shi a tasar waya da dabara ne suka ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan janar ne jimari sallama na min inda ku sannan na kasance idan ya je kusa da mimbari yakan yi sallama ga wanda suke wajen sannan bayan yi musu sallama sai kuma ya hau kan mimbari ya fuskanci mutane sannan ya sallama sannan ya zauna wato daga tsayin yake sallama wannan hadisan guda biyu suna nuna mana an so sallama daga mai hudu ba mafi yawan malamai duk akan wannan suke abu hanifa ya ce a'a liman ya sallama farko ta shigowa masallaci kai bai sace wata dan ya wadatu da sallama da ya yayin shigowa kai ka ce wa'annan hadisan ba su san masa bane to an kaba daga ana suna malik allah kara ya dagare shi ya ce an yi kama sallah wani mutum ya kama hannun manzo sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana faɗa masa magana yana ta faɗa maza na sallallahu alaihi wasallama ta magana har wasu ma suka fara jingiri wannan yana nuna irin tausayin manzo sallallahu alaihi wasallama kuma yana nuna cewa dan an samu rabewa tsakanin ikama da sallar kenan ashe ba laifi ba sai an sake ba don wannan ba sai an sake ikamar ba to akwai bambanci mai da zai tsakanin malamai akwai wanda suke ganin kamar wanda wata sosiya ce ta manzo ba bane wanda yake ya shafi kowa akwai wanda kuma suke ganin a'a abu ne wanda yake ya shafi kowa ma koyaushe ma aka yi gama wani dalili ya sa aka dan sami yankatawa kafin a tada sallah kafin a kabbara to ai ba da shi ba za a ce sai an sake ikamar ba to dai malakawa zancen da suka tafi a kai shi ne cewa aka samu rabewa mai yawa tsakanin ikama da sallah to ikamar ta ɓaci sai an sake wata ikama to jin ne mai tona hadisin ya ce hadisi ne ingantacce masu sunan sun fi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi magana da bukata bayan ya sako min alal mimbari daga mukan mimbari ala wannan suna ce ala ta zo suna irin ta ne dan malik yake faɗa ko da yake wasu wasu umi lasman wa kaza an wa ala min ajli za alaihi ma min dahala ana amfani da kaji a matsayin suna suna kaji yakan zo suna ta yi zo fa'ili ko makule kamar a tanta huna walan yanha zawi shadadin kadda'an to kadda da kafin shine fa'ilin yanha haka nan an takan zo suna kamar min an yamini taratan wa amani haka nan ala kamar a wannan hadisin ko faɗin mawaƙi ga datmin alaihi ya sa ita ala tana daga kalmomin da suka zo suna su zo fi'ili su zo harfi wanda guda goma sha tara ne ko ishirin ko guda goma sha tara ne ko guda ishirin waradar na hawi kalimatun asad taratan harfan wa fi'ilan wasu ma yadda gulabi jini suyudi yake faɗa wani shawara da fodiyo wajen sa cikin kankan bahar muhir ko to a ina saba ba harafi da suna ai da bambai min alai min ala daga sama min ala min bari daga sama min bari to an kafa daga jabiru Allah ya kara yadda a gare shi yace sulaikul gadfari wato can yace wa lafa abi dawuda lafazin abu dawud kala anasu anasu yace ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ala minbari yana saukowa daga kan minbari da ya rura hullu rajulu fil hadati mutum ya tare shi akan wata bukata akan wata bukata ta mutum ba za na saurari wannan mutum har sai shi mutumin ya gama biyan bukatarsa sannan ya tashi fil salli ya sallah wannan yana nuna mana cewa magana mai hudu ba tsakanin hudu ba da sallah tsakanin hudu da sallah ba ka ranci a ciki bari ba mai wajen malikawa ba ma suka ce ba ma sai mai hudu ba ba ko da sauran mutane ne ko da sauran mutane ne liman ya gama hudu ba ya sauko to za a faɗi magana don kun yi magana da wani kafin a tada sallah wannan ba laifi a kan haka da yawa daga malamai suke haka imam malik yake da imam shafi duk sun nafa ka haka Allah shi ne da sani an jabi an kama daga jabiru radiyallahu anhu Allah ya kare ja gare shi kala yace sulaikul gadfani ya zo ranar juma'a alhali a nan sanar da sanar na hudu ba sai sulaiku ya zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai sulaiku tashi kai raka'a raka'a biyu amma kakka baiwaita kai sau kai gaggawa a cikin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan kai zo ranar juma'a alhali liman yana hudu ba to ya raka'a raka'a biyu ya nafila raka'a biyu amma ya sauri ya gama wannan ita ce hujjar wannan suka tafi akan cewa ai ko da liman yana hudu ba aisha hiyatul masjid saboda wannan hadisin wanda ya hadisi ne ingantacce amma wasu malaman suke ganin a'a aiki bai gudana da shi ba wanda ana hangen aikin nan shi ma yana da tasa madogar bari abin da yake ya tabbata ta fuskar aiki ba wani lokacin kamar mutawatiri ne ya fi daga hadisi wanda yake a hadi shi yana hadisi ingantacce ne amma duk ingancin sa dai a hadi ne da abin da yake ya tabbata ta fuskar aiki sai suke ganin cewa to ai ya kai ma matsayin mutawatir shi yasa ashe shi ne abin gabatarwa shi yasa suke ganin da kiyasi da na kalu duk sun karfafe su kamar mafi yawan malikawa wanda suka tafi akan cewa yin nafila alhali liman yana hudu ba haramun ne a wajen su akwai gurare uku da yin nafila yake haramun da daidai sanda rana take fitowa da kuma daidai faduwarta ta kuma sanda liman yake hudu ba to matsala ce dai ta ijtihadi shi yasa wanda shi yake shiga ya ka fahimtar sa in wanda yake ahadin ne da yace ga fahimtar ta sa sai a sallama masa eh amma wanda yake kuma karambani ne ya kai shi don cewa ai ana yi to kuma wannan shi ya jiyo eh wanda karambani ne ya kai shi to wannan shi ya jiyo to a ko kadan ba ce an kai da ke cewa sai ya shiga masallaci ko a haraba ba a ya hadisin ya zo da idlaki abin da ya zo da idlaki kuwa ba a kaidance shi sai in an samu dalili akan a kaidance da yawa sai in an samu dalili akan a kaidance yawa su dai wa'inda suka tafi akan cewa haka din ba daidai ba ne madogarar su ke a wato na karu ta fuskar wato al'amari aiki da kuma kiyasi da kuma kiyasi to Na'am? A wanda ke a hakkin sai ta galili ai wajibi ne ta galili. Yawa wanda hakkin sai ta galili ai wajibi ne ta galili ai shi ne aka ce. Eh wanda yake ya kai matsayin ya yi aiki da fahimtarsa don yi aiki da fahimtarsa ba za a ce za a yi masa itirari ba amma wanda yake bai kai matsayin ya aiki da fahimtarsa ba to kuma wannan ai karambani ne ya kai shi ko irin sai a ce karambani ne ya kai shi don wanda bai karanta aikin likita ba ya ga likita ya dauka ya daba wani a ciki ya ce ya faɗa ya dauka ya daba wani a ciki kuma ai kaga ya san inda karambaninsa ya kai shi ko to wani hadisi mutum da sun ruwaito shi buhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah wato shine yace farraka atani raka'a bi sunnatu sunna ce lillahi wa kata hudubati ga wanda ya shiga alhali liman yana huduba sashen sahabbai wasu a cikin sahabbai sun tafi akan haka cewa wanda ya shiga masallaci liman yana hudu ba to ya raka a biyu haka wasu a cikin tabi'ai akan haka suke ya da niyya sai ya masallaci ya wannan mutum to wa shafi'i haka nan akan haka imami shafi'i yake da imam ahmad da isaqu ibn rawiya da abu sauri duk sun ce a zo da raka'a biyu ko da sanda aka shiga masallaci liman yana huduba amma mafi yawan sahabban manzan Allah ana ji ko mafi yawan sahabban manzan Allah suka ce ba daidai ba ne da mafi yawan tabi'ai haka nan laisu bin sa'adin haka nan malikawa da hanafiyawa duk sun ce kada a ce za a zo da tayyiyatul masjid din nan in ya zan sanda aka shiga liman yana hudu ba su malikawa suna ganin zuwa da tayyiyatul masjid a sannan haramun ne taharimin inda na hanafiyati ma hanafiya ku suna ganin karayi a ce amma karanci na haramci domin fitowar sarki an fitowar liman ya yanke duk wata sallah da neman ya fito su a gane duk wata sallah a saurari hudu ba wal kalama ya hana duk wata magana saboda hadisin da zai zo ka zauna ka ciki mutane yayin da wani ya shigo yana cikin tare mutane amma su wanda suka tafi akan cewa a'a za a zo da tayyatul masjid ko da sun da aka shiga neman yana hudu ba suka ba da amsa da cewa abin da ake nufi da umarnin wannan da aka ce ya zauna shi ne cewa kai ci gaba da tattare mutane don a hana shi cutar mutane wanda cutar mutane ko musamman musulmi a masallaci ai haramun ne sunnati minhu bai kore ana neman ya zo da sunna ba ta tayyatul masjidi Wani hadisi ya kunshi halaccin cewa mai huduba ya tsaye da hudubarsa don ya shiryar da wanda bai sani ba domin daman hudubar a ma'anarsa koyarwa ma'anar hudubar ai koyarwa shi yasa an samu wanda bai sani ba a kusa ai hakki ne ma a gaggauta koya masa ko to an abi hurairata an gaba daga abi huraira Allah kare yadda a gare shi ya gaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzala ya ce wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya je ga juma'a ya kusata wato daga liman ya je kusa da liman ya saurare shi lokacin da yake hudu ba ya shiru a gafarta masa abin da ke tsakaninsa ga wata juma'a ko juma'a da ta wuce za kuma a kara masa ma kwana ko uku da annan hasana da ya ce amsaliya na hasana tana ana ninka ta goma wanda ya za a gyara da tsakuwa inda zai sujada da ya zo da yasashen magana ya ko ya zo da yasashen aiki shi ko zuwa da lagawu yana sa a rasa ladan juma'ar gaba daya tirmidhi da muslim su suka rawaito wannan hadisin an karbo dai daga abi huraira ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kace da abokin ka ranar juma'a an sir ishuru alhali ne yana hudu ba fa kalla ka wata ka zo da yasashen aiki ka zo da yasashen aiki wa mallaka wanda ya zo da yasashen aiki ko na juma'a ka lauka ya sa ran ka san ladan juma'a ba shi da wani abu da ake kira ladan juma'a wa sarar zuhura ya zamo dai za a karɓi wannan juma'a tasa a matsayin azahar abin da ya samu ran juma'a bai wuce abin da yake samu a azaharin duk sauran ranaku ba da hadisi amada saboda hadisin da imam ahmad ya ruwaito wanda ya ce da wani ishuru to shi da ma ya yi magana wanda ya magana kuwa ba shi da juma'a wannan yana nuna mana ashe haramun ne a yi magana a kowane hali a yayin da liman yake hudu ba a juma'a a kan wannan kaunin imam malik yake yana ganin cewa haramun ne a yi magana sanda liman yake hudu ba ko da shi ne magana ba a jin hudu ba liman in ne son sa da liman ko cewa ba a jin liman ba daidai ba ne magana wajen malikawa wajen imam malik ne ya yi haram hanafiyawa ko suka ce karahiya ne yin magana bisa cewa an karanta karhanci na tare ne ko bai sama'a ko da ba jin hudbar liman imam ahmad ko yace inda hu ya rubu alal karibi duna gairihi a a haramun ne ga wanda yake kusa da liman amma ba wanda yake nesa ba in kana nesa da liman ka iya hiranka a dan ka hira ba haramun ba ce illa ya ka ba abin da yafi kyau ne kawai shafiyawa ko suka ce ya wani yin magana ta da limai ta hudu ba abin karantawa ne na cewa a kiyaya ba cewa aka yi haramun ba a a kiyaya ne da wanda yake jin hudu ba wanda ko ba jin hudu ba to wanda ba karanta masa ba wannan fa gaba daya daruratul lil kalami in ba dalilin da zai jawo ai magana kan ta'zirin a garin kamar zawatar daga kunama dan limai na hudu ba juma'a kaga kunama ta doso wani daga wanda suke zaune wannan na kabu da baki bawan Allah ga kuna ma nan ba a ce ka aikata haramun ba bari ma wajibi ne a nan kai magana wani abu shi ko abin da ya kama da haka za a ce kai masa kuɗi kai kula kuɗin ka za a ɗauke da wannan ai wajibi ne ba idan ko ba haka ba sai magana ma ta zama wajiba kamar hani daga abin da bai dace ba akwai inda akan so maganar kamar rajin sallama wajen wasu amma suka ci gaba ɗaya ma in ana hudu ba ba daidai ba ne a sallama ba a rajin salami wajibin illa alamati salatin aure akalin shirya la au shurbi na bi a tiya au bi hudubatin au talibiya au bi hudubatin au talibiya ko gaida ne a tishawa shi ma dai wajen malikawa suka ce a ba a gaida shi ba ko yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ai za su kira su an ambaci sunan sa to wannan shi salati ga annabi ai suke yi ko tambayar roƙon aljanna ko neman tsari daga wuta sumi asmuha sun ko iza sumi asmuhuma in an ji sunan su idan wanda yake gurin da liman yake hutuba ya zama yana nufin ya sa wani da yake surutu ya shiru sai ya dora hannunsa a bakinsa ya nuna masa kai shiru to wannan ba komai to an kama daga zamin amirin allah kara yadda a gare su ya kama daga zamin sallallahu alaihi wasallama zala sallallahu alaihi wasallama ce akwai mutum uku da suke zuwa juma'a ma'ana manufar mutane ko ku tsarin da mutane suke bi na zuwa juma'a iri uku ne akwai wanda yake zuwa da nufin wasa wannan shi ne rabansa daga juma'a ko aji abokai za ana tafiya ana cika hanya ana wannan jiran ana wannan rangajin ana menene to da mun shi ba juma'a yake ba yawo yaje shi da abokansa akwai kuma wanda yake ya je wato danyi addu'a shi ko bukatar ce take damunsa eh bukata ce take damun sa shi yasa ba za mu je juma'an nan ko Allah zai sa mu samu biyan bukatar shine ya kai shi to shi wannan mutum ne da ya roki Allah azza wa jalla in Allah ya nufa sai ya bashi abin da yake bukata in ya nufa kuma ba zai bashi ba shi yasa shi ma iyakarsa kenan ta yi ta sa'a a biya masa bukata wanda ya tafi da wani wuri da ya je ya yi ko da man tseren juma'a ake yi sai daga sa'a ta sha biyu ta juma'a ake yin wannan wuri da wannan ne ya kai shi masallacin ya zaura ta zaura ta sha biyu ana ta yi da wannan abin da ya je dama addu'a ce bukata ce ta kai shi ya san Allah ya so ya biya masa bukatar in ko ya so ba kyale shi da bukatar sai ta wuya ya tafi ta wahala ko ya ta wahala to wannan julum akwai kuma mutumin da yake da yake ya je juma'a da kawaici da kamewa bai ƙetare wuyayen musulmi ba bai cuci kowa ba to wannan fa shi ne juma'a ta su ta kankare masa duk zunubansa haƙi zuwa wata juma'a da take gaba da ƙarin ma kwana uku wannan ko saboda Allah subhanahu wataala yana cewa man ja ila sami bala wa ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawan aiki za a ninka masa goma Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Isra'il ke cewa haka nan Ibn Huzaimata ya rawaito shi a sahihin sa sahihin da aka ce aiki yake bin na Muslim ma a inganci ko yadda Jalaluddin Suyuti yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi kabni Huzaimatin wa yakalu muslima وعونه البستية ثم الحاكمة an kama daga labini busirin Allah ƙara da a gare shi ya ce wani mutum ya zo yana ketare wuyayen mutane ranar juma'a alhali a nan sallallahu alaihi wasallam yana cikin hudu ba sai Allah ya ce da shi kai zauna ka cuci bayan Allah ka cuci mutane ka ga manzo Allah bai ce masa ya raka'a ya tahiyatul masjid ba to wannan yana cikin hujjojin malikawa da hanafiyawa Abu Dawud da Nasa'i sun ruwaito wannan hakanan hakim yace hadisi ne ingantacce Tirmidhi ya ruwaito wanda ya ketare wuya ya mutane ranar Juma'a to daman gane wa kansa kajarko ne zuwa wutar jahannam gada yake gina wa kansa zuwa wutar jahannam haza karibin azimin wannan tsawatarwa ce mai girma yana daga abin da ya zo a tsawatarwa a wannan babin hadisin da kama rani ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya tada da kekketare mutane yana kekketare wuyayen mutane yace da shi sai manzo Allah yace da shi na ganka kana ta kekketare wuyayen mutane kana tuta bayan Allah in ka san duk wanda ya tuci musulmi to ne ya tuta wanda ko ya tuce ne to Allah ya taba a ya cuci Allah ne azza wa jalla yana daga wannan hadisin abi dawuda da na ibn huzaima ya sa shaida tijjaniyawa sai dai ga tijjaniya ake cewa Mashiu Tijjani ya faɗa wa manza wato manza na sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Shehu Tijjani kace da almajiranka ki daina cutar da ni yadda ko za su cutar da ni su dinga cutar da junansu a shi wannan abu tabbatacce ne dan ga hadisi ma ya ƙara karfafawa cewa ai cutar da duk musulmi ma cutarwa ne ga manzon Allah to balanda na musulmin da yake ya ɗauka kullum sai ya manzon Allah salati safa da yamma irin adadi mai yawa ba kaɗan ba to yanzu ka taɓa wannan ka ce da ba ka taɓa manzon Allah ba in ka taɓa wannan ka ce ba ka taɓa manzon Allah ba manzon Allah ka taɓa kai tsaye to da kuma hadisin abi dawuda da ibn huzaima wanda yake kekare wuyayen mutane to shi ladan azahar za a ba shi ba ranar juma'a ba shi yasa abin da yake zahiri abin da zai fito fili daga wayannan hadisan anna ta hafiya haramun cewa kekare mutane haramun ne akan haka malikawa suke matukan mai hudu ba yana kan mimbarin idan ko mai hudu ba bai riga ya zo ya zauna kan mimbari ba to a ringa ce ta ne mutane karahiya ne matukar bai zama wajen toshe kafa ba amma kana da gaba ka ga wani sau can a gaba bai cika ba to ka ce ta ne dan ka je ka cika wannan ba ba haramun ba ne ba karahiya ba saboda su wanda suka zauna din su suka jawo don hakkin su kai su zauna sai sun tabbatar can gaban ya gama cika amma tunda suka zauna gaban bai gama cika ba wacce ya ce tare su don a je a cika a cika gaban idan ba haka ba to sannan ba karahanci hanafi aka ce ba da yake kesare mutane ma idan ya zamo kafin liman ya fara hutuba ne matukar bai cuci kowa ba ya zama bai cuci kowa ba wayan na idan ko zai cuci wani ko ko liman ya riga ya fara hutuba karariya ne karanci na tare ne ya jirba kanan amma ya zama da samu gurin da zai sallafa sai ya ketare sai ya ketare mutane to wannan ya halatta gare shi ya ketare din shafiyawa suka ce da hanabilawa a ketarewar karahiya ne furjatan sai ko ga wanda ya ga kafa a sahu na wannan gaba fata ta da haifin ketare saboda ya kai gare ta to wannan ba karhanci bar ma ki ketare wata su abu ne da aka so wa illa lil imani sai kuma ketarewar galiman ko ne kiran sallah masu kiran sallah wannan su sa ketare su ba na su sun zo ko duk yadda musallaci ya shiga su a ketare su ya shiga sallah su ko to ko kuma waɗanda suke ma'abota gyara manyan mutane su dan sun ketare ba laifi wanda mutane ba cutuwa za su yi da su ba bari ma su ketare ta jikin ka ba albarka za ka samu balakara haka to wannan ba kar hanci amma wucewa tsakanin sahu to wannan ba laifi tsakanin sahu da sahu dan ka wuce haka kamar mu a nan da ake sahu ana kallon gabas to kai ka zo ka bi kai kudu ko kai arewa tsakanin wannan sahun da wannan sahun to wannan ba kar hanci duk gurin da ake taruwa don ilimi tafiyar su daya hukuncin su daya da duba da abin da ya kama da haka don hadisin da da ni shi laka kawomin wanda ya kyanke tare kewaye mutane ba da yadda su ba to ya saba wa Allah da sannu na dubban da ake bukata a wajen zama za su zo nan gaba to hali ne a wuta a ne haza hali kasancewa ta tafiyarwa daga haka a littafin adab insha Allah ta'ala za a kara bayani akan wa'in wannan matsalolin a nemi umara an kafa daga ɗabi umara Allah ya kara yadda a gare su ya kafa daga nan sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa fil masjidi idan da ku ya fara gengedi alhali yana masallaci to ya tashi daga inda yake ila gari ya koma wani wajen sai na fi majalisar awal shaidana na abin da yake ja masa gangadin inda ya fara zaman ne da shaidan والنوم والرؤاب والغداس والتفاؤل في الوسيل من الشيطان بكي أما صلى كده الشيطان akshawa a masallaci daga shaidan ne haɓu a masallaci daga shaidan ne hamma a masallaci duk daga shaidan ne duk wannan abin an yi su a masallaci to shaidan ne ya dan rago mutum wata laraka ta manu kasar kuma so da yawa abin da yake jawo gengedi ko mace ai kasala a jiki da an motsa kuwa ai an hana kasala sai zama an kori kasala da an motsa sai zama an kori kasala to wannan hadisi wato abu da da imam ahmad da tirmidhi sun sarwaito su yi isnadi ingantacce lafazin da tirmidhi ya kawo idan ɗayan ku ya gargade shi abu dawud da babban almajirin imam ahmad ne ya karba ilimi jewa wajen imam ahmad shi abu dawuda a akwai littafi ba da yana sa'ilul imami ahmad shi ya sa da cikin manyan almajiran imam ahmad shi ko turmuzi bai je ba gada da ba malamai tarihi da yawa suna ganin turmuzi bai je ba gada da ba shi ya sa bai ma samu ganin imam ahmad din ba da a ce ya je ba gada da ta yi je sannan imam ahmad din yake da rai tunda sannan imam ahmad ya yi wafaki shi turmuzi ya kai ɗan shekara talatin hadda biyu shi ku abu dawuda a sannan ya kai ɗan shekara wato talatin hadda tara shi ya shi abu dawuda ya gani turmuzi da shekaru bakwai ne ya gane shi da shekaru bakwai ne shi abu dawuda ana ce shi ɗari biyu da biyu shi ku turmuzi ɗari biyu da tara shi kuma imam ahmad ɗari da sittin da hudu kuma shi imam ahmad ya fati ɗari biyu da arba'in da ɗaya abu dabu dawo da ko ɗari biyu da saba'in da biyar sai mu ko ɗari biyu da saba'in da tara to wa lafzuhu lafazin da shi turmudi ya kawo idan da yanku ya yi gingade ranar juma'a to ya tashi daga inda yake a zaune an gaura da ɗan matsurin allah ya kare ta a gare shi ya ce mazara sallallahu sallam ya kasance idan ya daidaita a kan mimbarin sai mu fuskance shi da fasakunmu a turmudi da ibn maja wato sun ruwaito wannan hadisin to da ta shahadi mutum ko ta shahadi mutum ko ranar da ya gane sako wato idan ya ji tun da ma'imman za Allah ya fara hudu ba kamar da suke matsalar daga arewa ko kudu da shi sai su juyo shi wanda yake daga arewa sai ya komo yana kallon kamar kudu maso gabas don ya zamo yana fuskantar liman ba ya zamo ga liman daga nan shi kuma yana kallon gabas ba sai ya juyo yana yana kallon sa ko wanda yake wajen kudu sai ya komo yana kallon kamar gabas maso arewa ya dan juyo amma waɗansu tabi'ai su yadda aka ruwaito aka ce su ba sa haka ba sa juyawa to